بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا lahadi tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yadda wannan karatu yake gudana a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai irin wannan lokaci a waɗannan kwanaki masu albarka muna nan dai a cikin suratu ali imran a inda jiya muka karanta tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki fa in hajjuka fa kula salamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an kuma muka tsaya a daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to kamar yadda muka saba mukan kalli waɗannan ayoyi mu fitar da darussa daga cikin su kafin mu yi haka insha Allah za mu ji karatun ayoyin yau daga faɗin Allah ƙulillahumma malikal mulki arama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير haka إنك على كل شيء قدير na'am تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب mumtaz ayoyin jiya Allah madaukakin sarki ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan suka ci gaba da ja'in ja da kai bisa ga abin da ka zo musu da shi na gaskiya na ayoyin Allah to ka gaya musu kai kam ka riga ka yi gaba da kai da masu imanin da ke tare da kai kun riga kun sallama kun miƙa wuyanku ga Allah subhanahu wata'ala ka kuma cewa waɗannan da aka ba su littafi ka kuma yi musu tayi da su da ummiyin ko su ma za su miƙa wuya idan suka yadda su ma za su miƙa wuya bisa ga abin da ka zo musu da shi na gaskiya to sun shiryu idan ku suka ci gaba da dogewa akan ƙaryata ka da ƙin karɓar wahayi daga Allah maɗaukakin sarki to kai abin da aka ɗora maka shine isar da sako Allah kuma yana ganin abin da bayansa suke aikatawa a cikin wannan aya akwai darussa kamar haka wato duk sanda mai wa'azi ya yi wa'azi ya isar da saƙo ya sauke nauyinsa yanzu kuma shawara ta rage mai shiga rijiya ma'ana yanzu kuma aiki ya koma ga waɗanda ya isar da saƙo zuwa gare su shi kan ba umarce shi ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin damuwa kuma haka duk wani mai da'awa yana jin bakin ciki in yaga ana sabawa Allah in yaga ana wa'azantarwa amma mutane ba abinda wa'azin ke ƙara musu kamar sai ƙara bujirewa da kangarewa wannan abin yana taba mutum mai wa'azi kuma Allah ta'ala ma sai da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam la'allaka baki'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa za ka kashe kanka ne in suka ce ba za su yi imani da wannan alkur'anin ba za ka kashe kanka ne don takaici abin da yake kanka isar musu shi duk mai wa'azi ba abin da ya fi so shi sa alkhairi yake so ya isar zuwa ga mutane yadda ya fahimta yake so mutane su fahimta inda ya dosa nan yake so mutane su dosa to amma ba shi da ƙarfin lalle sai ya ja su da ƙarfin tsiya abinda kawai yake iyawa shine ya gamsar da su da hujjoji da bayani in sun karba Allah ya musu muwafaka alhamdulillah za su ji dadi kuma za su gane alheri ya kira su zuwa gare shi a inda za su tafka mummunan kuskure inda suka karyata mai wa'azi suka ki karbar abin da ya gaya musu na gaskiya da haka a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce kai mai wa'azi dan ka isar an ki karba ba sharaɗi ba ne sai in za a ɗauka za ka yi isarwar shi ne naka muwafaƙar a karɓa a ɗauka wannan daga Allah ne kai kamtun da ka fahimta ka gane ko kai kaɗai ne kai tabin Allah shi yasa a nan Allah maɗaukakin sarki ce fa in hajuka fa qul aslamtu fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani shikenan kawai waɗanda suka yarda ba ƙauyanci ba ne ba gidadanci ba ne ba rashin wayewa ba ne domin riko da addini da wa'azi akan ɗauke shi a matsayin ƙauyanci ko rashin wayewa ko rashin abin yi da sauransu a'a wayanda suka aminta suka yadda suka yi imani shi kenan ku ci gaba da addini kai da shi ba sharaɗi ba ne sai kowa ya karɓa ba wanda ya kai annabawa iya wa'azi ba kowa suka musulunta ba ba ko wanda ya fi su iya uslubi mai kyau mai jan hankali ba wanda ya kai su kyakkyawan mu'amala da haƙurin zama da mutane amma haka suka gan wani haka suka bashi aka kai ma duk wa'azinka duk iya wa'azinka duk yadda wa'azinka ke karkuwa cikin jama'a sai kaga wasu mutane su kuma sun ja gefe ba su karba ba wannan wannan kuma man yahdillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida da haka mun fahimci haka da haka abinda ake so da annabawa da magadan annabawa su isar da sako kuskure shine ka ce ka daina wa'azi tunda an bata maka tunda an ki karba tunda an zage ka tunda an an an an yanke maka kaza tunda an yi kaza ka daina wa'azi wannan babban kuskure kenan abinda annabi Yunus yayi Allah ta'ala ya ladabtar da shi da yayi wa'azin yayi wa'azin aka ki karba kawai sai ya kyala mutane tafiyarsa shi yasa yana zuwa sai ya shiga cikin jirgin ruwa an je tsakiyar jirgin ruwa kawai shi kenan sai aka ce an yi yawa da aka sai aka ce to ya za a sai an rage mutum da ya aka ce ayi ƙuri'a fasaha mafaka na minal mudhabi faltaqamahu alhutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athu Allah ta'ala yace ana yin ƙuri'a sai ya zama yana cikin wayanda aka rinjaye su shi sai ya dauki ƙuri'a a jefa da aka aka jefa cikin jirgi aka jefa shi ruwa sai kifi ya haɗe shi yana jin su a cikin cikin kifi zulumatun ba'dha fawqa ba'din kenan duhu kan duhu ga duhun teku ga duhun cikin kifi ga zafi mala yaji musiba tayi musiba sai ya koma zuwa ga Allah وظنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أغيشك الله to da haka wannan shine isarwa ya zama ma dole da aka wa'azi a dandazon mutanen da ba sa son gaskiya Allah ya sa mutum ya fito malami a nan aiki ne jajawur ba karamin aiki ba ne malamai wahalar da suke sha a bainar mutanen da sun doshi ramin halaka ba karamin wahalar suke sha irin yadda kaga annabawa suna ɗanɗanar wahala makamanciyar duk da bata kai irin ta annaba ba masu ba suna ɗanɗana irin ta su wahala to amma wannan baya sa su daina baya sa su canza don su ne magadan annabawa kuma abinda suka gada daga wajen annabawan kenan a aya ta biyu Allah madaukakin sarki ya faɗi halayyar waɗanda suke kafurcewa annabawa suke kafurcewa dokokin Allah shine akwai ƙaryatawa suna ƙaryata ayoyin Allah su ƙaryata mutane mafiya gaskiya su ƙaryata mutane mafiya kamala annabawa amma annabi ya faɗa ce ƙarya ne dan kai wa'azi wani ya ce ƙarya ne ba mai dawa mai a ciki kaka damu kanka annabawa ba wanda ya kai su martaba da kima da daraja a wajen Allah madaukakin sarki an ƙaryata su ba inda iya ƙaryatawan ma a ce ba mai dawa ba za mu ɗauka ba ku je can kawai lakum dinukum waliyad dini to da akalla kana iya cewa laifin zai zama to guda ɗaya amma Allah ta'ala ya ce wa yaqtuluna nabiyina kaga laifi na biyu kenan sun kafirce game da ayoyin Allah laifi na biyu sun kashe wasu daga cikin annabawa bi gairi haƙƙin ba gairi ba dalili kaga kenan cutar da mai wa'azi ba gairi ba dalili laifi ne cutar da magadan annabawa kowane irin nau'in cutarwa kamar yadda a cikin ayar aka ce wa ya katuluna alladhina yamuruna bil qisti minan nas kuma su ba annabawan ba ma in annabawan ma sun tafi waɗanda suka gaji annabawan su ma ba sa kyale su suna bin su in dai za su yi umarni da ayi daidai za su ce ba daidai bane yin kaza to su ma suna cikin barazana ko ai musu barazanar kisa ko ai musu barazanar dauri ko ai musu barazanar kora ko karye tattalin arzikinsu ko kora daga aiki ko wani abu mai kama da haka da haka a cikin wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya fito da laifin masu kafurcewa ayoyin Allah da kashe annabawa da kashe masu wa'azi Allah ta'ala ya ce a yi musu wani baƙin albushir albushir ɗin da ba mai daɗi ba ne galibin aka ce albushir kana jin kamar wani albushir to wannan baƙin albushir Allah ta'ala ce a yi musu bi azabin alim da wata irin azaba ba wanda ya san kowace iri ce domin na kira ce bi azabin wata irin azaba ba wanda zai iya describing ɗin ya azaba take sannan alimin shi kansa raɗaɗin ba wanda zai iya ce ma kamar zafin kaza kamar raɗaɗin kaza a'a shi ma alimin ɗin na kira ce ba wanda ya san irin raɗaɗin azabar ba wanda ya san irin wanda Allah ya ce zai musu raɗaɗin azabar ba wanda zai iya kwatanta ma yanda yake sannan daga ciki komai yawan aikin su Allah ya rushe shi cikin abinda Allah ta'ala ya ɗauka na mataki mai tsauri akan su habida a amalum habidat a amalum ayyukan su gabaki ɗaya sun rushe sannan wa malahum min nasirin kamar yanda lokacin da za su kashe annabawa aka rasa waye zai iya kwatar annabawa saboda raunin mabiyan annabawa a lokacin da za su azabtar da mai wa'azi ko su kashe shi aka rasa mai kwatarsa in suka daure mutum ya daure in suka take ya tako saboda kujeran mulki da karfin fada aji haka in suka daure mutum kawai sai kuma in Allah ta'ala ya kawo ta hanya ta kubutarsa to yanda suka azabtar da annabawa suka azabtar da masu wa'azi ba mai taimako ba mai iya kwata su Allah ya ce su ma wa malakum min nasirin ran da Allah ya danke su ba su da wanda zai iya taimakon su ba wanda zai iya raba su da wannan azaba ta Allah madaukakin sarki da haka wannan Allah madaukakin sarki ya faɗi sakamakon masu cutar da annabawa sakamakon masu cutar da masu wa'azi ga sakamakon mun je akwai almushir na azaba mai radadi akwai rushewar aikinsu komai yawansa a nan duniya da lahira sannan kuma ba su da wanda zai taimake su Allah maɗaukacin sarki a ayar da muka karanta kusan gaba ta ƙarshe Allah ta'ala ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun Allah ta'ala ce baka da masaniya baka gani bane ga waɗannan da aka ba su wani kaso na ilimi ana kiransu zuwa ga littafin Allah don ya hukunci tsakaninsu amma wani ɓangare na cikinsu suna juya wa littafin Allah baya suna bujirewa ashe bujirewa alƙur'ani ba ƙaramin musiba ba ce bujirewa hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin bala'i ba mutum ya sani ya ƙi sani wannan ba ƙaramin jarabawa ba ce mutum da karatu amma ba aiki da karatun فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون هكا الله تعالى wato ya kace-kace da ba'ura wanda yake da ilimi amma ya zamanto kamar ɗibgaggen jahili saboda rashin aiki da karatu wato shi ma musibar rashin karatu musiba yin karatu da ƙin yin aiki da shi musibar tafi ka ji da baka sani ba ila kana da uzuri wa Allah baka sani ba ka sani ka take sani a wannan ya faɗa ba wanda ya rena Allah irinka Allah karka samu daga cikin wanda suka rena shi sannan yi wa Allah ƙarya laifi ne mai girma wannan ayoyin sun nuna ka ƙirƙira abu game da addini ba nassi ƙirƙirar bid'a a addini ba nassi ƙirƙirar wata falala ba nassi ƙirƙirar wata ibada ba nassi a wannan lalle mutum ya jangolo kansa ba musiba at-taqawwulu 'ala Allah bila ilmin kenan mutum ya kwance-kwance ya sharara wa Allah ƙarya ya ce in mutum ya yi sallah raka'a dubu a farkon Ramadan ya karanta raka'a farko Fatiha da kul huwallahu kafa dubu yana da ladan annabi 70 misali ba nassi ba hadisi ba komai kai amma wannan ya cika mai digirgire gaskiya kai ganganci wala Allah ta'ala ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar domin ƙaryar da suka yi wa Allah sun ce wai su Yahudawa ahlul kitab lan tamassalan nar sun ce su shafaffu ne da mai shi yasa har yanzu Yahuda suna da wannan bulif din jinin su suna gani yafi na kowa daraja jinin su ko ina ganin a cikin ainihin wato theory din su in kana karanta zaka ji haka ai sun ce duk wanda ba su ba ummiyi ne kenan su din su ne sauran mutane kuma sauran mutane ne kaji yan duniya shi sa suke tsula tsiyansu yadda suka ga dama sun ce su jini ne mai daraja da aka umma sun shiga wuta su ba wani daɗe halarci alkai ka ce sun yi alkawari da Allah akan haka sun ce lanta masanan naru illa ayyaban ma'dudat kwanaki yan ƙididdigan ku yan kalilan zami wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna abinda suka kirkira a addini suka jingina shi zuwa ga addini shine ya rufe su a ce ga wani wuridi ko ga wani zikiri in kai wato girman ladan ma sai kana yin wasu manya-manyan zunubai in ba haka ba ma aljannan ma ka girme ta dan Allah ma a ce ga wani wani wuridi ko ga wata ibada in kai wa in ka je aljannan ma sai kai mata kerere kai mata tsayi da haka sai ka danyi wata yan zina haka ka danyi wani dan shan shan shan kodin da fakalin da banalin ka ɗan yi balansin sannan ka ɗan sassauto ƙasa zanubin ya ɗan rarrage ka sannan ka samu shiga aljanna kuma mutum yana faɗa wani ana an yana sharara wa Allah ƙarya kuma ana an Allahu akbar shi sa Allah ta'ala ce waɗanda suke waɗannan laifin a kaifa idza jama'anahum yawmin la rayba ya za ta ƙarfi ya halin zai kasance aka wayi gari Allah ya tattare su gasa a gabansa sun yi dar mutane sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa manzan Allah ƙarya sun ci da addini sun karyata masu wa'azi sun kashe annabawa sun yi laifuka yace fa kaifa idza jama'nahum wa idan da Allah ta'ala ya tattare su li yawmin la rayba fihi a wani yini da ko ka ce kana kokonto ƙarya kake ka san zai zo yini ne da la rayba fihi wannan yana sake tabbatar da tabbatar alkiyama dole ne lalle babu kokonto a ciki wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah madaukakin sarki yace qulillahumma ayat da Allah ramma ya karanta yau yace qulillahumma Allah yace kace Allahumma ya Allah malikal mulki mama- mamallakin mulki tutil mulka man tasha kai kake bada mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha ka fuzge mulki daga hannun wanda kaga dama wa tu'izzu man tasha ka daukaka wanda kaga dama wa tudhillu man tasha ka kaskantar da wanda kaga dama biyadikal khair duk alheri yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir domin hakika kai mai cikakken iko ne akan komai tulijul layla fin nahar kai kake shigar da wasu awoyi na dare cikin awoyin yini wato lijin nahara fil layl kake shigar da wasu awoyi na yini cikin dare wato khurijul hayy min al mayyit ya Allah cikin aikin ka kai ne kake fitar da rayayye daga matacce wato khurijul mayyita min al hayy ka fitar da matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha ya Allah kai kake azurta wanda kaga dama bigairi hisab babu lissafi Allah madaukakin sarki yace qul ya muhammad mutawajjihan ila rabbika biddu'a Allah ta'ala yace ya muhammad kace kana mai fuskantar da roƙonka da addu'arka zuwa ga Allah kana mai tawassuli da suna cikin sunayensa kana mai kamun kafa da wata sifa cikin sifofinsa ana gaya mana yanda ake roƙon Allah ana gaya mana ladabin yadda ake tawassuli wajen roƙon Allah ka ce ya Allah malikal mulki wannan sifar Allah ce mamallakin mulki shi yasa bayan dai ya ba wa kowa mulkin haka waye gari ranar tashin alkiyama zai ce limanil mulkul yau limanil mulkul yau a ansa lillahi alwahidul qahhar اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب كتي يا الله مالك الملك يا مملك ملكي وند ملكي غباكي ديا ناسل أنت الذي تمنه الملك kai kake kyautar mulki wal mal kai kake kyautar dukiya wat tamkin bil ard da samun dama a ban ƙasa duka kake da wannan da kana kyautar mulki ko kai kyautar kuɗi ko kai kyautar wata dama ga wanda kaga dama wata habul izz ya Allah kai kake yin kyauta ka bawa wani izza ɗaukaka wata sulbul mulk mimman tasha kuma kai kake kwace mulki daga hannun wanda kaga dama wannan duk aikin Allah ne da kaga farkon ayar an bude ta da addu'a ko tawassul kamar an ce ka ce ya malikal mulk ya wanda shine ke mallakal mulki duk wanda ka gani da mulki ba karfinsa bane ya bashi ba ƙarfin kuɗinsa ba ne ya bashi ba iya tuggu da manuba ba ce ta bashi ba taron mabiya ba ne ya bashi ba wani kulumboto ba ne irin na siyasa ya bashi sannan kaka ɗauka mulki Allah yana ba wanda yake so don wasu suna fassara kulin lahuma malikal mulki wato tutil mulka manta sha kana ba da mulki ga wanda ka so a wanda Allah ya ga dama yana ba shi mulki ba lalle yana son sa ba ba zai iya ba shi mulki da haka Allah madaukakin sarki wannan kujerar ta office ɗinsa ce duk wanda yake jin cewa mu ne muke in ba mu yi mutum ba ba zai kai labari ba in ba mu fashi ba ba zai kai ba zai hau ba to wannan ya shiga ofishin Allah kuma ya kuka da kansa mulki Allah ne yake ba da shi ko ya bayar ya yi amfani da mai mulkin don wanzuwar adalci a ban ƙasa da samar da farin ciki da walwala ga jama'a ko ya ba shi mulkin don ya jarrabi waɗanda aka ɗora a kansa da mulkin saboda sun saba wa Allah Allah ta'ala ya shugabantar da bil adama irinsu mai magana da yaransu mai launin fata irin tasu ya ɗanɗana musu kuɗa la'allahum yarji'una ko za su koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki di yana yin haka kaga ko yuzika ba'dakum ba'sa ba'd kenan ku ne da kanku ku dinga gana kanku kuɗa Allah madaukakin sarki yana haka da aka duk wanda ka gan shi ya samu mulki kowane iri ne Allah ne ya bashi da zarar mutum ya ji ba Allah ba ne ya bashi to ya yi wa Allah shirka a babin ba da mulki yana ganin Allah ne yake bayarwa wane shi ma yana bayarwa duk wanda ya samu kowace irin dama Allah ta'ala ne ya bashi kuma ya bashi wannan mulkin da wannan damar lokacin da ya ga dama kuma in ya ga dama zai ya kwacewa na fata gani wata habul izz fi duniya wal akhirah man tasha Allah ta'ala yana daukaka wanda ya ga dama a nan duniya da kuma lahira wataj'alu wataj'alu dhilla ala man tasha ya Allah kai ne mai kaskantar da wanda kaga dama in duk duniya ta haɗu dan ya ɗaukaka wallahi ba zai ɗaukaka ba saboda wala ya izzu man adaita duk wanda kai adawa da shi ba shi ba izza da haka Allah madaukakin sarki shike kaskantar da wanda ya ga dama biyadikal khair innaka wahdaka ala kulli shay'in qadir kai kadai ne mai cikakken iko akan dukkan abin da ka so duk abin da ake ganin ba zai yi ba ni a wajena ne ba zai yi ba kai a wajenka ba zai yi ba a wajen Allah babu abin da ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ni ina da iko a wani abun a wani abun ba da iko amma Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadir shi akan komai Allah madaukakin sarki yana da iko a cikin wannan aya akwai tambihi akwai hannunka mai sanda izuwa gode wa ni'imar Allah madaukakin sarki ga manzansa da kuma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki shi ya juyar da annabta daga hannun banu Isra'il ila annabiyil arabiyil qurashi ka karanta tarihi za ga galiban annabawa duk daga banu Isra'ila suke. Me yasa Yahudawa suka ƙi sallama wa manzan Allah, hasadan min indi anfusihim hasada ce. Dan me yasa in ma za a aiko annabin da yafi daraja, yafi falala, yafi ainihin wato ɗaukaka a wajen Allah, kamata ya ce a cikin Yahudawa ne a cikin banu Isra'ila, ya za a ce a cikin Larabawa, da aka sai sun yi adawa da wannan annabtar. ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu dan haka Allah ta'ala ya dauko annabta daga banu isra daga bani isra'il zuwa ga annabi balarabe ba quraishi al-ummi al-makki sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i ala al-itlaq cikamakin annabawa fadi karka tsaya ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن kuma shine manzon Allah da Allah ya taba aikowa zuwa ga dukkan nauyaya guda biyu aljanu da mutane in an tambaye ka wane ne manzan aljanu da mutane ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukakin sarki ya tattare masa mahasin dukkan wasu kyawawa kyakkyawar halitta kyawawan ɗabi'un annabawan duk da suka gabace shi shi kaɗai gayya aka tattare masa su sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya keɓance shi da wasu abubuwa na musamman da babu wani annabi cikin annabawa da ya keɓanci waɗannan abubuwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fil ilmi billah ibnu kathir yace wajen sanin Allah ba kaman manzan Allah wa shari'atihi wajen riko da shari'ar Allah da sanin shari'ar Allah ba kamar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wabtila'ihi 'ala al-ghuyubil madiya wal atiya shine wanda Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da shi abubuwan da suka faru lokacin annabi bai zo duniya ba da suka shude da kuma abubuwan da za su faru nan gaba wa kashfihi lahu 'ala haqa'iqil akhirah shine annabin da Allah ya yaye masa hijabi ya ga haƙiƙanin abubuwan da za su faru a lahira wa nashr ummatihi fil afaq shine annabin da Allah ya albarkaci al'ummarsa wajen fantsamar su gabashin duniya yammacin duniya kudu da arewa da kuma bayyanar da addininsa da shari'arsa akan sauran addinai gabaki ɗaya. ya ɗaukaka shari'arsa sama da sauran shari'o'i, kaifa salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ilayomiddin. Allah ya ƙara wa wannan annabi matsayi da daraja da ɗaukaka, ya ƙara salati a gare shi har zuwa ranar tashin alƙiyama, ma ta'aƙaban lailu wannan har. Don haka shi sa sai Allah ta'ala ya ce, Ƙulillahumma malikal mulki. Wannan aya tana nuna antal mutasarrifu fi khalqik kamar annabi yana roƙon Allah cewa ya Allah kai ne mai abin da kaga dama cikin halittarka ba mai sa ka ba mai hana ka ya Allah ba wanda ya halittar maka su balle ya taya ka gudanar da su ba wanda ya kilemin shi ya samar da sama da ƙasa sai kai ba wanda yake kilemin cewa yana da gudunmawa wajen samar da waɗannan halittun ya Allah kai kaɗai ka samar da kai kake da ikon tasarrufi da su yadda kaga dama kai ne ya Allah fa alul lima yurid abinda kaga dama shi kake yi ya Allah kama radda ta'ala ala man yahkumu alayhi fi amrihi haythu qala wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim Allah yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات Allah madaukakin sarki yace wai da suke cewa me ya hana da za a saukar da wannan alkur'ani maimakon a duba wani babban mutum a cikin alƙaryar garin Makka duk fadin Makka a rasa wanda za a sauko da alkur'ani sai manzon Allah in ji kafiran Makka Allah yace to na tambaye ku ne shawara ku na tambaya ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke rahamar ubangijinka su suke rabata Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum sannan ya ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din in Allah ya ce wa na daukaku akan ragowar bayan da suka iya in din za su ta sai su karar da rayuwarsu ba su kamo shi ba dan Allah ne ya ce tsaya nan haka Allah madaukakin sarki ya ce nahanu natasarrafu fi ma khalaqana Allah ta'ala ce mu muke yin tasarrufi cikin abin da muka halitta in ka ji haushi kai ma yi taka halitta kai tasarrufi yadda kaga dama Allah ta'ala ce mu muke tasarrufi cikin abin da muka halitta kama nuridu yanda muke nufi bila mumani'in wala mudafi'in ba wanda ya isa ya hana mu inji Allah ba kuma mai tunkuɗe mu wala nal hikmatul baliga kuma mu muka muna da hikima ta ƙarshe wal hujjatu tamma muna da hujja cikakkiya fi zalika akan duk abin da kaga mun yi ji Allah wa hakaza yu'din nubuwa da haka Allah shi yake bada annabta liman yuridu ga wanda ya ga dama wanda Allah ya nufa shi yake ba annabta Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ta'ala ce unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'dhin duba inda muka fifita wasu akan wasu Allah madaukakin sarki duk waɗannan abubuwan da ka gani in ya ɗaukaka ka ka ɗaukaka in ya ajiye ka wallahi ka haƙura in ya kaskantar da mutum wallahi ba mai ɗaga shi in ya ɗaga shi ba mai sauke shi wannan duk aikin ofishin Allah ne alheri duk da ka gani a hannun Allah yake in ka tashi neman alheri nema wajen Allah Allah mawadaci ne ba talaka bane Allah mai kyauta ne ba marwaci bane Allah ba mugu bane in za ka nema ka nema a wajen mawadaci wanda wadatarsa zatiya ce ba ya taɓa yin talauci daga baya ya kudance wanda akwai possibility ya kuma talaucewa ba da Allah Allah bai da wannan sufa mawadaci ne kana neman wadata ko ma wajensa Allah mai kyauta ne ba marowaci ba ne sannan Allah ba maƙetaci ba ne da aka alheri gaba ɗaya yana hannunsa Allah maɗaukakin sarki cikin aikinsa ya ce tulijin lailafin nahar ya Allah kai ne mai shigar da dare cikin yini wa tulijin nahara fil lail sai ga wani lokaci yini ya fi dare tsayi wani lokaci dare ya fi yini tsayi ya danganta da lokutan da muke da su a shekara sanyi zafi damuna da sauransu da haka wani lokaci sai ga yini bai kai dare tsawo ba an ɗebo wasu awoyin na yini an shigar da su cikin dare wani lokaci kuma sai ga yini ya fi tsayo daren bai da tsawo an ɗebo wasu awoyin na dare an shigar da su cikin yini shine ma'ana tulijin lailatin nahari wa tulijin nahara fil layl akwai wanda ya sai haka ba Allah ba Allah shi yake irin wannan wani wurin a wata shida ana ganin rana ko ba a ganin rana sannan ta bullo akwai wani wasu wata ƙasa da aka ce in aka ɗauki azumi yanzu ka tafi ƙasar sai kai wajen awa goma sha takwas awa goma sha takwas kan ka aji eh ta wani shiri allah ɗaya gari banban kenan duk waye wannan shi sai ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab a cikin halittar sama da ƙasa a cikin caccanzawar dare da yini kai akwai ayoyi amma ga masu lafiyayyen hankali Allah madaukakin sarki shi yake yin wannan sannan wa tukhrijul hayya min al mayyit ya Allah kai kake fitar da rayayye daga matacce kai kake fitar da rayayye daga matacce tukhrijuz zar'a min al-hab ka fitar da shuka daga kwaya kai kwaya ka shuka kwaya ka je ka tona rami kasa a cikin kasa amma me ke fitowa Allah madaukakin sarki shi ke wannan aikin wan nakhla min an-nawat Allah kai kake fitar da dabino daga kwallo duk wanda zai shuka dabino kwallo zai je dasa in ya dasa kwallon sai kuma ya zama kare a hanyar da Allah madaukakin sarki ya kurijul hayya min almayyit ya fitar da kaza daga kwai kwai gashi kana kallon zabaraye bane amma a kwan a tashi kana nan sai ga ya kwashe sai ga mere kuma ya fito daga ciki waye mai wannan aiki sai Allah ya fitar da kaza daga kwai ma'anar abin da ake so a gaya ma ya kurijul hayya min almayyit sai ya fitar da mumini daga tsatsan kafiri a ruwan Allah kuma dole in ka tashi mutum ya tashi sunansa Abdulkarim ko Abdulrahim ko Abubakar ko Umar amma babansa sunansa John ko sunan babansa Ishaya ba yanda ya iya dole a sunansa in ya tashi ya rubuta abubakar ishaya an gane ko kaga shi rayayye amma ya fita daga cikin matacce domin kafiri ya matace ne Allah madaukakin sarki yace kuma wa yukhrijul mayyita min al-hayy kamar yanda Allah yake fitar da matacce daga rayayye yanzu daga kuma kazar Allah yake fitar da kwai kaga can an fitar da kaza daga kwai ko an fitar da rayayye daga matacce to an fitar daga matacce kuma daga rayayye sai ga wani lokaci kuma Allah maɗaukakin sarki ya fitar da kafiri daga tsatsan mumini duk wannan aiki ne na Allah wa ma jara hadha al majra fi jami' al ashiya wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab Allah maɗaukakin sarki kai kake azurta wanda kaga dama ba tare da lissafi ba wancan yana fama da kyar abin da zai ci wannan bai san adadin kudinsa ba sai Allah kuma akwai cikakkiyar hikima a cikin yin haka akwai cikakkiyar hikima a cikin yin haka Allah madaukakin sarki ya ce qasamna bainahum ma'ishatahum da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab ay tu'di man shi'ta min al-mal ma la ya'udduhu wa la yaqdiru ala ihsa'i in Allah ya tashi yawa mutum wani irin arziki sai ya azurta shi da dukiyar da ba shi kansa bai san adadin ta yanzu da Allah ta'ala ya tashi ba da labarin karu ya ba faɗi adadin dukiyarsa ba kawai Allah ce Allah ce wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa triliyan nawa karu ne yake da shi wato kacaliyan ne ko menene gashi na ko gangaliyan ne ko gangaliyan nawa karu ne yake da shi wanda zai iya gama kawai Allah da ya tashi saboda dukiyar ba za a iya ci ga adadin ta ba sai Allah ya ce wa inna mafatihahu mabudan taskokin arzikinsa latanu'u bil usbati ulil quwwa an kaji an ce usba to mutanen da daga tara sun kai kusan daga daga uku zuwa tara ko kuma sun kai goma ma sune uswa usba to sai an samu karti majiya karfi kamar guda goma suke iya daga akwatin mukullan sitattuka ko taskokin arzikin karu waye zai iya mutum wannan ba Allah ba shine ma'ana wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab wa tuqattiru ala akharin a lokacin da Allah madaukakin sarki kuma ke kuntata arzikin wasu lima fi zalika min al-hikma wal irada wal mashi'a saboda a cikin hakan wasu su zama masu kuɗi duk da in son samu ne kowa ba mai kuɗi yake so ya zama a cikin kowa ya zama mai kuɗi ba rayuwa ba daɗi za ta yi shi sa Allah ya ce wa rafa'na ba'dahum ba'dan sukhriyan ko li yattakhidha ba'dahum ba'dan kai sukhriyan saboda wani ya dinga sa wani kwadago in kowa kasaitacce ne kowa mai kuɗi ne wani masa aiki ba zai wani aiki babu daga in kowa ya zama mai kuɗi ba daɗi za a ji ba wannan hikimar wasu tun da Allah ya duniya kuma haka ake ta tafiya wasu akwai wasu babu rayuwar masu akwai tana da alaƙa da waɗanda suke babu kamar yadda alaƙar wato rayuwar waɗanda ba su da shi tana da alaƙa kud da kud da rayuwar masu shi haka akwai hikima da haka za ga akwai hikima akwai irada akwai mashi'a akwai adalci Allah ba zalunci ba ina fata an gane daga cikin abin da muka samu a cikin waccan aya ta farko akwai tabbatar da hannu ga Allah subhanahu wataala bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah yana da hannaye irin wanda suka dace da Allah subhanahu wataala na daga cikin dalilan da ke nuna cikar kudurar Allah madaukakin sarki ya Allah kai ne mai shigar da dare cikin yini ka shigar da yini cikin dare fa ya dulu hada wa ya qasiru hada wataran wannan yayi fitsayi wataran wannan yafi gajarta wa tukhrijul hayya min al mayyit alladhi la hayata fi ka fitar da rayayye daga mataccen da bashi da rai ka ikhrajiz zar'i min al hab kamar fitar da shuka daga kwaya wal mu'min min al kafir kamar fitar da mu'mini daga kafiri wa tukhrijul mayyita min al hayy ka ikhrajil bayb min ad-dajaja kama fitar da kwai daga kaza wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kana azurta wanda kaga dama daga cikin halittarka ba tare da hisabi ba sauran mintuna ne ko kuma lokaci ne sauran minti biyar a za mu iya kara Allah ta'ala ce la yattakhidul mu'min لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
na'am
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه haka ويحذركم الله نفسه mm.
وإلى الله المصير
Allah madaukakin sarki yace la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin la yattakhidul mu'minuna al-kafirin kada mu'minai su riki kafirai awliya a matsayin masoya min dunil mu'minina su ajiye mu'minai yan uwansu kar a samu haka ba halin mumini ba ne ya dinga ƙaunar kafiri a madadin ɗan uwansa mumini wa man ya fa'al zalik Allah ta'ala ya ce dukko wanda ya yi wannan kasassaɓa ya aikata wannan mummunan aiki yake ƙaunar kafirai fiye da ƙaunarsa ga muminai falaisa min Allah fi shay'in ba ruwan Allah da shi illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kun yi haka ne dan kokarin kare kawunan ku daga sharrin su kana tsakiyar kafirai kuma masu adawa mai tsanani ga muminai wannan ba yanda ka iya yi ka dinga nunawa a zahiri kamar kana tare da su a zahiri kamar kana kaunar su saboda kar su cutar da kai saboda kada su illata ka to Allah ta'ala ce in kana cikin yanayi ko musulmi suna cikin halin rauni kafiran sun fi su ƙarfi in suka nuna ba sa tare da kafiran kafiran za su yi musu illa za su cutar da su to sai a zahiri suke taƙiya su nuna kamar suna tare da kafiran suna ƙaunar kafiran amma a zuciyar ba haka bane to inda irin wannan uzurin babu laifi wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wa ila Allahil masir makomar gaba ɗaya zuwa ga Allah take Allah madaukakin sarki ya hana bayansa mu'minai su jibanci al'amarin kafirai su kaunaci kafirai wa an yattakhizuhum awliya' yusirruna ilaihim bil mawadda har suna kebancewa da su su mitin da su na sirri na soyayya da kauna da arna ko kafirai min dunil mu'minin ba ɗan uwansu mu'minai ba thumma tawa'ada ala zalik sannan Allah madaukakin sarki ya alƙawarin narko da azaba akan yin haka yace wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata haka falaysa minallahi min shay'in ba ruwan Allah da shi ba shi ba Allah ba Allah ba shi wa man yartakib nahya Allah duk wanda ya haicewa hanin Allah fi hada akan wannan gabar faqad bari amin Allah ba shi ba Allah babun alwala wal bara kenan a wannan babun jan zare akai an ja daga an shata layi ba kai ba su ba su ba kai shi ne ma'ana kamar yadda Allah ya ce ya yi wallabi na amu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda Allah ta'ala ce ya ku masu imani kada ku riƙi makiyana kuma makiyanku a matsayin masoya har kuna nuna musu soyayya Allah ya ce kar ku yi haka ba halin mumini ba ne nuna wani haba-haba da wani kara ga wanda ba mumini ba har Allah ta'ala ƙarshen aya ce wa man ya fa'al zalika faƙad dalla sawa as-sabil wa man ya fa'al minkum faƙad dalla sawa as-sabil duk wanda kai aikata haka ya jibbanci al'amarin kafirai ya nuna musu kauna wanda ya aikata haka ya bace daga tafarki madaidaici a wata ayar Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku kuskura ku riki yahudu da nasara a matsayin masoya ba'dhum awliya'u ba'd su kan sashin su masoya sashi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su a cikin ku ya kaunace su a cikin ku ya zama dan nasu shi sa Allah subhanahu ta'ala bayan ya ambaci muwalatil mu'minina minal muhajirin wal ansari wal a'rab sai ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su kan kafirai bakin su a hade ki me yasa ba za ku zama irin su ba ba inda Allah ya ce mu yi koyi da kafirai sai a hadin kai wannan yayi nan wannan yayi can wannan ba ruwansa wannan ai ba mu bane wannan ai suwana ne amma su alkufru millatun wahida kafirci abu ɗaya ne in suka tashi faɗa da addini ya haɗewa suke gaba ɗaya ka rasa gane wannan kirista ne wannan ba yahudi ne wannan ba duk haɗewa suke shi yasa Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru kafirai ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi to kuma zai hana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd haka ya kamata tuma kenan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku koyi da su ba a hadin kai da kaunar juna ka dinga kin dan uwanka mumini ka dinga yi wa mumini dan uwanka zagon kasa in ya samu ka ya samu ka kasa bacci saboda hasada da bakin ciki kai ta fatan Allah ta'ala ya karya shi ya rusa shi dan uwanka ka fa haba haba da kafirai su samu ka ba ba ba da kafirai su yi nasara wannan kai kama wani irin musulunci kake Allah ta'ala ce ka iya yin haka in tsoro ne yasa saboda rauni na adadin kafirai ko raunin musulmi a raunin musulmi da kuma karfin kafirai illa an tattako minhum tuqa ay man khafa fi ba'd al-buldan wal awqat a wasu garuruwan za ka ga ba ka da karfi yanzu kaman ka je kudancin kasar nan misali kasashen da kafiran sun fi musulmin yawa to kaga anan dole sai ka koyi siyasa zama anan tunda neman abinci ko wani dalili ya kai ka dan ka samu zaman lafiya da su kuma ka samu damar yin addinin ka haka a wasu lokutan akan samu irin wannan yanayi saboda gudun sharrin su da tsoron sharrin su falahu an yattaqiyahu bi zahirihi la bi batinihi wa niyyati to anan zaka iya wa kafiri taqiya ka nuna kamar kana tare da shi a zahiri amma ba a baɗinin ka ba ƙarshen ayar Allah ta'ala ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa ay yuhadhdhirukum ni'matahu fi mukhalafati Allah yana tsoratar da ku ukuwarsa in an saba masa wa sadwatihi da damƙa irin tasa wa azabihi da azabarsa liman wala a ada'ahu ga duk wanda yace zai kaunaci makiyansa wa ada awliya'ahu yace kuma zai yi adawa da waliyai masoyan Allah wa ilallahi al-masir makoma zuwa ga Allah madaukakin sarki take za mu koma gaba ɗaya zuwa ga Allah zai saka wa kowa da aikin da ya aikata inna alkhairi inna shari Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin alkhairi Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga aikata sharri abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sadakokinmu, Allah ya karɓi addu'o'inmu, Allah ya sa mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata, Allah muna roƙonka marasa lafiyar cikinmu Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya bukatunsu na alkhairi, waɗanda suke cikin damuwa Allah ka fitar da su, wannan ƙasa ta mu Allah ya sa mata albarka, Allah ya kawo mana sauƙi, yanda muka dan samu sauki cikin wannan watan Ramadan Allah mun gode Allah mun gode Allah karo mana sauki Allah karo mana sauki kan sauki Allah madaukakin sarki duk masu son su tausaya wa al'umma musulmi Allah ka taimake su wanda suke so su gallaza wa al'umma Allah ka shirye su in ba masu shiryewa bane Allah madaukakin sarki ka jarrabe su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته